صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت بركاته إن شاء الله تعالى أتكي لتافن من البركة لتافن أحكام الجنائز wa bid'awa wanda a sheikh muhammad nasiruddin albani ya rubuta allah ya ji kamalan darama a wancan sati idan ba a manta ba mana dai bayani ne a cikin babin da yake bayani akan binne mamaci da kuma hukunce-hukuncen da suke biye da binnewar mun karanta matsaloli da dama mun kuma dakata ne a cikin matsala ta 90 wa yustaf na mimma sabaka a shuhada fil ma'araka maka yi bayani cewa don mutumin da ya rasu abin da ya fi dacewa a shar'ance a ɗauke shi a kai shi kabari abin ne shi to amma sai muka ji an keɓance ban da wani nau'i daga cikin mutane waɗannan mutane su ne shahidai mun ji inda annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya umarni da kowane abin ne shi a inda ya rasu to anan muka dakata yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga cikin matsala ta casa'in da ɗaya casa'in da biyu suka sa'an amma casa'in da ɗaya ya kamata ya kasance tunda nan casa'in ne malai cewa la ya juzu dafnu fil ahwalil atiyati illa li daruratin baya halatta abin ne mamaci fil ahwalil atiya a cikin wasu halaye masu zuwa illa li daruratin an yi tsallake ne na'am illa li daruratin face sai saboda wata larura abin nufi yanzu baban da za mu ji shine akwai wasu halaye ko wasu lokuta da idan mutum ya rasu to baya kamata a ɗauke shi a lokacin aji abin da shi sai a jinkirta a dakata sai wannan lokacin ya wuce sannan sai aji abin da shi a cikinsu waɗannan lokaci su ne za mu ji insha Allah ta'ala malice alif na farko addafnu fil awqati thalatha li hadith uqba bin amir al mutaqaddim saffa 130 bi lab malice a binne mutum a cikin lokutan nan guda uku wanda idan ba manta ba mun gabatar da su a baya lokacin da muke bayani akan lokutan da aka nayi wa mamaci sallah malam ya kawo su to nan ya maimaita su saboda munasabar su da kuma babin da muke ciki yanzu malam ya ce saboda hadisin uqba dan amir wanda ya riga ya gabata a cikin shafi na 130 da lafazin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce salafu sa'atin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wasu lokuta guda uku manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance yana hana mu da mu yi sallah a cikin su aw an naqbura fihinna mautana waɗannan lokuta kuma har yanzu annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana hana mu da mu je mu binne mamatan mu a cikin su to idan muka kalli lafazin hadisin da kyau zamu ga ya fi fitowa fili ma akan abin da ya shafi binne mamaci sama da sallar gawa tunda ita sallah kawai abin da aka ce shine an nusalli an nusalli fihinna wani zai ce maka ya ba sallar gawa ake nufi ba sallar nafila ake nufi to amma kaga nan wajen karara ya fito bayyana cewa au an naqbura fihinna mautana ko kuma mu binne mamatan mu a cikin su wannan lokaci annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya hana binne mamaci a ciki waɗanda lokuta ne ga su kamar haka lokaci na farko hina tatlu'u shamsu bazighatun hatta tartafi'a lokacin hina tatlu'u shamsu bazighatan hatta tartafi'a lokacin da rana take bullowa a bayyane har sai ta daga abin nufi lokacin da rana take fitowa kenan da safe dab da lokacin da rana take bullowa da hasken nan nata to nan lokaci duk wata sallah ta nafila a lokacin an hana ta hakanan kuma an hana ɗaukar mamaci a je a binne shi a wancan lokacin yi bayani cewa an hana sallar nafila a wannan lokaci ɗaya daga cikin yan uwa da muke karatu da su bayan man gama karatu yake tambaya ta cewa akwai hadisin da ya tabbata daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi cewa idan mutum ya sallar asuba a masallaci ya zauna inda yake yake ta zikiri da ambatan Allah har zuwa lokacin da rana ta fito ya tashi ya sallah ta nafila raka'a biyu sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ce za a ba shi ladan hajji da umara cikakku cikakku cikakku haka hadisin ya bayyana to sai ke tambaya an ce hasi rana ta fito to rana ta fito ba lokacin ba kenan da aka ce an hana nafila kuma sai da ce masa eh ba lokacin bane lokacin da ake nufi ka tashi ga nafila shine lokacin da rana ta bullo din ta karkace ba tana bullowa ba lokacin da rana take fitowar nan gaba ɗayanta to a lokacin ana nafila kowace iri ce babu kyau a yi ta a lokacin saboda haka masu kokarin ribatar wannan lokaci don su dace da wannan ladan da yake ciki sai su dan jinkirta su rana ta dan karkace sai su yi sallah ma'ana lokacin da aka halatta sallar walha shine lokacin da aka ce ayi ina fata an fahimta mutumin da ba zai iya ganewa ko ya tantance ba kamar yadda na faɗa wancan lokaci sai amfani da tun daga abubuwa na ana ta faɗa a zamanance cewa rana ta fito a lokaci kaza za ta kaza haka to mutum sai amfani da wannan lokacin galibi dai baya wuce karfe 6 da wani abun ko bakwai ko abin da yake kama da haka Allah ya samu dace to lokacin da na farko shine lokacin da rana take fitowa wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahira da kuma lokacin da rana take takewa dinnan tsakiyar rana lokacin da rana ta zo tsakiyar sama a lokacin shi ma ba a yin nafila sannan kuma ba a zo abin da mamaci a lokacin idan mutum ya rasa a lokacin babban abin da ya kamata shine sai a ajiye shi a jinkirta shi har sai wannan lokaci ya wuce ma'ana kamar lokacin sallar azhar ya shiga kenan ko kuma bayan ai sallar azhar sai a dauke shi a je a gabatar masa da sallah kuma a je a binne shi hatta ta mila shamsu har sai rana ta karkace ma'ana sai rana ta yi zawali kenan dama idan aka ce rana ta yi zawali ai ta karkace daga tsakiyar sama kenan lokacin da take tsakiyar sama to ba a yin nafila amma da ta karkace ba sai a ce to rana ta yi zawali ma'ana ta karkace daga inda take na tsakiyar sama kenan lokaci na biyu kenan lokaci na uku da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana binne mamata a cikin su وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب da lokacin da rana take tafiya don ta faɗi shi ma lokacin ba a yin sallar nafila kuma ba a banna mamata a ciki wanda lokaci ne shine lokacin da bahaushe yake cewa irin kamar yamman na likis can wajen dab da sallar magariba amma lokacin sallar magariba bai ba lokacin da aka rana ta yi ja ɗin nan ƙwallon rana ya yi ja a lokacin al-isfirar kenan lokacin shi ba a yi sallar nafila to akwai wani hadisi shi ma da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ke cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sai dai faɗa haka sau uku ana ƙarshen sai ce liman sha'a ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ma'ana ku yi sallar nafila kafin magariba abu ne mai kyau da ƙarshe sai annabi ce amma ga wanda ya so da annabi ya yi shiru malamai suka ce da shi kenan wannan nafilar da ake yi kafin sallar magariba wajibi ce to amma da ya ce liman sha'a sai nuna cewa mustabi ne wanda yana da lada mai yawa insha Allah ta'ala to shi ma lokacin da ake wannan nafila ta kafin magariba ba fa ayinta a lokacin da ranar take da wannan jan sai an bari ta faɗi tukunna kafin sallar magariba ina fata an fahimta kafin sallar magariba ake yanta lokacin da sallar lokacin magariba ya riga ya shiga ba wai kafin magariba abin da ake nufi da wannan hasken ranar lokacin da rana ta wannan jan ba wannan lokaci ba a yin sallar nafila shi ma sai mu kiyaye wani yan uwa saboda haka idan rana ta faduwa shi ma a lokacin ba a so a yi sallar nafila kamar yadda kuma baya halatta a ɗauki mamaci a lokacin aje abin da shi sai a jinkirta sai an yi sallar magariba sai a ɗauke shi aje abin da shi hatta taghruba har sai lokacin da rana ta faɗi wal hadithu malai ce wannan hadisin da makaranta zahiru dilalati ala ma zakarna a dalilin dalilin sa kararan ya fito fili akan abin akan abin da muka ambata na hana sallah hukuma na rabin mamaci a waɗannan lokuta guda uku malai wa qad dhahaba ila zalika ibn hazm fil muhalla babban malami ibn hazm az-zahiri ya tafi aka wannan ra'ayin a cikin littafin sa al-muhalla wa ghayruhu min al-ulama'i da wani sa daga cikin malamai wa min at-ta'wilat al-ba'ida wa min at-ta'wilat al-ba'ida malai ce sai dai kuma daga cikin wasu fassarori da aka samu wasu malamai sun yi wanda suke manisanta bala ce bal albatila bari ma wannan tawilin idan ka kira shi ma da manisanci ai ka bashi kima mala ce tawili ne da yake fassara ce da take batacciya ba ta da kowace irin mafuskanta qawlu ba'dhum fadin wani sashi daga cikin malamai da suka ce qawluhu da annabi yace tsira da aminci su tabbata a gare shi aw anna qabura fihin na mautana ko mu binne mamatan mu a cikin sai suka ce abinda annabi yake nufi da na qabura ai nusalli ai kada mi sallah a ciki an fahimta kuwa ma'ana wasu malaman da suke kokarin fassara hadisin annabi ya ce lokuta guda uku an hana mutane su yi sallah a cikinsu ko kuma su binne mamatansu to lafazin da annabi ya amfani da shi au an naqbura fihinna mautana wasu malaman sai suka ce abinda annabi yake nufi da au an naqbura ai ba kada ba hana binnewa yayi ba abinda yake nufi kada a yi sallah a lokacin ina fata an gane to kun ga idan haka ne ai ya zama tahsilul hasil kenan maimaita abin da an riga an yi shi tunda a baya annabi ya ce me lokuta guda uku an hana mai an hana mai a cikin su sallah kuma aka ƙara cewa kuma an hana sallah a cikin su me kenan kun ga tasirul hasil ne an bayyana wani abu kuma an ƙara maimaita shi malai ce to wannan fassara ta waɗannan malamai fassara ce da ta yi nisa ƙwarai da gaske bai kamata a ɗauke ta ba qala abul hasan abul hasan as-sundi abul hasan as-sundi babban malami yace wala yakhfa annahu ma'ana ba'id yace wannan abin da malaman da suka faɗa baya kuya akan duk wani mai karatu cewa ma'ana ce take manisanciya ba za a ba za a aiki da ita ba la yansaqu ilayhi dhinu min lafdh al-hadithi hatta kokolwa ma ba za ta iya jayuwa ta fuskanci lafazin hadisin da haka ba a ce an nusalliya kuma a ce a annan kabara a ce don ma'anarsa ɗaya wannan ba daidai ba ne ƙala ba abuhum wasu daga cikin malamai suka ce yuqalu qabarahu idza dafanahu a larabci ana cewa qabarahu idan aka sa mutum aka bari aka binne shi ma'ana qabarahu da dafanahu duk ɗaya ne a dafne da kowa san me ake nufi da shi binnewa ko to ana cewa mutum qabarahu idan an binne shi a larabci an san wannan duk malamai sun riga sun san wannan amma wala ya ƙalu ƙabarahu idza sulliya alaihi amma a larabci ba a cewa ƙabarahu an sa mutum a kabari ina an masa sallah wannan larabcin fassara ba za ta ɗauki wannan ba ƙabarahu daban sulliya alaihi daban ƙabarahu shine binne mutum sulliya alaihi kuma shine masa sallah ina fata an fahimta ba la cewa al-aqrabu anna al-haditha abinda da yafi kusan da daidai shine shi wannan hadisi da makaranta a sama yamilu ila qawli ahmad wa ghairihi yana karkata ne zuwa ga faɗin da imam ahmad ya a kansa fassarar da imam ahmad ya a kansa da waninsa daga cikin malamai me suka ce an na dafna makaruhun fi hadhihi al-awqati hakika binne mamaci a wannan lokuta guda uku makaruhi ne a waɗannan lokuta da muka ambata mala yasa lamba a ƙasa yace qultu albani yace nace wa qad رد ذلك التأويل الإمام النووي أيضا إمام النووي يأي قرن يردي ga wannan fassarar da malamai suka yi na cewa abin da ake nufi da kabarhu ai salla alaihi malam yace imam an-nawawi shi ma yayi kokarin yin raddi ga wannan tawili nasu walakinahu fi sabili zalika sai dai kuma shi imam an-nawawi a kokarin sa a hanyar sa ta raddi ga wannan magana waka fi ta'wilin akhar yushbihu hadha shi ma sai fada a wani fassara kuma ta kuskure wanda ta yi kama da wacce waɗannan ɗin suka yi wadda a da'awa ghairu sabita yayi da'awa da'awa da take ba tabbatacciya ba fa qala fi sharhi muslim ya fada a cikin littafin sa da yawa imam a sharhin sahih muslim yake cewa qala ba'dhum wannan magana ta imam an-nawawi shi da zamu karanta yanzu qala ba'dhum wani sashi daga cikin malamai suka ce innal murada bil qabri abinda annabi yake nufi da cewa au anna qabura salatul janaza ai sallar janaza ake nufi sai mala ya ce wa hadha da'ifun wannan magana magana ce mai rauni inji imam an-nawawi li anna salatul janaza la tukrahu fi hadha fi hadha fi hadha al-waqt fi hadha al-waqt bil ijma' yace saboda sallar janaza ba ta karhantuwa ba makaruhi bace a wannan lokaci da ijma'in malamai da ijma'in malamai to kun ga ku kalli abin da kyau za ku ga ya kokarin raddin wata magana ce kuma sai fada wani kuskuren daban ya ce abin da waɗannan malamai suka faɗa na cewa abin da ake nufi da annan kabura kuskure ne wannan haka ne ko to amma faɗinsa da ya ce sallar janaza a wannan lokaci da maka ambata guda uku ya ce ba makaruhi ba ne wannan menene kuskure ne kamar da makaranta a cikin hadisin ko tunda manzon Allah tsira da aminci subhanahu wa ta'ala ya ce salafu fa'atin sabon da ya rawaito hadisi yake cewa salafu fa'atin nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna ina fatan fahimta to kun ga annabi ya hana sallah a cikin su to amma imamu nawawi sai ce ai malamai sun yi ittifaki sun yi ijma'i akan cewa sallah a wannan lokaci ba kuskure bace malai ce fala yajuzu tafsirul hadith bima yukhalifu al ijma' imamu nawawi ya ce to saboda haka baya halatta a fassara wannan hadisi da abin da yake saba wa ijma'in malamai bali sawab sai dai abin da yake daidai anna ma'anahu ma'anar abin da hadisin yake nufi ta'ammudu ta'khiri dafni ila hadhihi al-awqat imam nawawi yace shine wai mutum da gangan ya jinkirta binne mamacin sa wannan lokacin ya shiga yace shine abin da hadisi yake nufi kun ji shi kuma tawilin da ya masa ma'ana idan mamacin mutum ya mutu misali kamar mamacin mutum ya mutu da karfe 11 safe sai mutum ya ki zuwa ya masa sallah ya binne shi sai lokacin to irinsa aka hana ya je ya binne shi a lokacin sai lokacin ya wuce amma da za a dace mamacin kai mutu a daidai lokacin da aka hana binne mamaci na ka ɗauke shi ka je ka binne shi ba komai in ji imamin nawawi to kun ga wannan shi ma wani kuskure ne daban ya ƙara faɗawa a cikinsa Allah ya sa muna fahimta كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اسفراج إلى اسفرار إلى اسفرار الشمس بلا عذر malam imam nawawi yake cewa kamar yadda aka karhanta mutum ya jinkirta sallar la'asar da ganganci har zuwa lokacin da rana ta fasfasi wancan lokacin da muka ambata a farko kenan bila udhrin ba tare da wani uzuri ba fa amma idza waqa ad-dafnu fi hadhihi al-awqat bila ta'ammudin fala yukrahu malam ce amma idan banna mamaci ya faru ba tare da ganganci ba haka abin ya kasance mamacin ne mutu a lokacin malam ce to wannan babu karhanci wannan magana ce ta imam nawawi sai mal albani ce qultu sai nace hadha ta'wilun la dalila alayhi wannan tawili ne fassara ce da bashi da wani dalili wal hadith mutlaqun yashmalu al muta'ammid yashmalu al muta'ammida wa ghayrihi hadisin a game zo gaba daya ya kunshi wanda ya da ganganci da wanda ya ba da ganganci ba mutumin da mamacin sa ya mutu da karfe 11 ya jirki ta binne shi har zuwa lokacin ya shiga ya shiga cikin wannan hadisi haka nan mutumin da mamacin sa ya mutu a daidai lokacin shi ma shiga ciki saboda haka sai jinkirta sai me sai lokacin ya riga ya wuce malaci fal haqqu abin da yake na gaskiya adamu jawazi dafni walau li ghairi muta'ammidin shine rashin halaccin binne mamaci a wannan lokaci a wannan lokaci koda ku ga wanda ba da ganganci yayi ba faman adrakatu fiha wanda binne mamaci tarske shi a wannan lokaci ɗaya daga cikin lokutan nan guda uku malaci falyatarayyaf sai ya ɗan jinkirta ya jira hatta ya huruja waqtul karahati har sai lokacin da aka karhanta binne mamaci din ya riga ya wuce sannan sai je binne mamacinsa malai cewa amma du'a'uhu anna salatal janaza amma da awad da imam an-nawawi yace hakika ita sallar janaza la tukrahu fi mithli hadhihi al-awqat ba a karhanta ta a irin waɗannan lokuta bil ijma'i yace ijma'i ne na malamai malai ce fa wahamun minhu wannan wahami ne daga shi imam an-nawawi kalmar alwahamu wahami muna yawan maimaita ta a cikin tattakan musamman da littafin wahami menene wahami shi wahami za ka iya fassara shi da cewa kuskure amma kuskuren babba akwai abinda malamai suke ce musu maratibul idrak hanyoyin da mutum yake biyar suke abu akwai al-yaqin akwai az-zann akwai ash-shakku akwai al-wahamu ina fata an fahimta al-yaqinu shine mutum ya riski abu a yadda yake daidai wa daida 100% ka fahimci abin yadda yake yanzu nan ka ga shiga mutum gida yanzu yanzu sai a tambaye ka ce da Allah ina wani sai ka ce yana cikin gida yanzu ya shiga gida wannan fadar da kai shakka kake da ita ko kuma yaqini ne yaqini ne shine yaqini baka da shakka akan abu qat'iyyan kana da tabbas akan sa sai a ce wani yana da yaqini akan abu kaza akwai abin da ake kira kuma azzannu shi azzannu kana da ɗan kokonto a kansa sai dai kuma daidan ya fi rashin daidan yawa ko an fahimta daidai ya fi rashin daidan yawa sai a ce kana da zato a kansa akwai ashakku ita kuma shakka da daidai da rashin daidan hamsin hamsin ne 50-50 ba ka irin da daidan ba ina wani wallahi to ko yana waje kaza ko bakarin jayar da yana waje kaza ba bakarin jayar da yana waje kaza ba kowane kana da hamsin kashi hamsin hamsin akan daidai da rashin daidai sai a ce kaya da me ka yi shakka kenan akai alwahamu alwahamu kuma ya kasance kuskuren shine kashi saba'in daidan kashi talatin ina fata an fahimta shine sai a ce mutum ya yi wahami kenan to shi sai na ce muku kuskure kusan babban kuskure to wannan shine abin da ake nufi da wahami Allah ya samu dace to ba ce wannan abin da Imam Nawawi ya faɗa wahami ne daga gare shi rahimahullahu Allah ya masa rahama fal mas'alatu khilafiyatun matsala ce take malamai sun yi sabani akan ta wasawabu fiha amma abin da yake daidai a cikin ta alkarahatu malamai sun karhanta yin sallah a waɗannan lokuta khilafal ijma'il maz'um sabanin ijma'in da imamu nawawi yayi riya cewa malamai sun yi wa qad sabaqa bayanu dhalika fil mas'ala tasi'a wa 80 malai cewa wannan bayani ya riga ya gabata a cikin mas'ala ta 89 ta'aliqan alaiha wanda ma lai taliki a kanta a shafi na 130 to idan man fahimci wannan magana ta malam da kyau sai maga abinda take nufi shine lokutan nan guda uku annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi hani da mu dauki mamatan mu je mu binne su a cikin su lokacin da rana take fitowa farkon fitowar ta kenan da lokacin da rana ta zo tsakiyar sama ta taho kenan daga gabas ta zo tsakiya kafin ta karkata kuma ta ina ta yamma shi ma haramun ne a je a makaruhi ne kamar da malamai suka faɗa a je abin nan mace a lokacin sai lokacin na uku shine lokacin da rana take kokarin faduwa shi ma an karanta sai lokaci na biyu fil laili li hadithi jabirin radiyallahu anhu lokaci na biyu da aka nabar da mace a ciki shine da daddare ina fata an gane za mu zo mu ji bayani insha Allah ta'ala saboda hadisin Jabir dan Abdullahi yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi zakara rajulan min ashabihi ya ambaci wani mutum daga cikin sahabbansa qubiba wanda aka karɓi ransa ya mutu fakuffina fi kafnin ghairi ta'ilin sai aka masa linkafani a cikin linkafanin da yake ba mai kima ba ba mai daraja ba kamar a samu wani tsimma tsimma haka mara daraja wanda yake ya kusa mutuwa ya dan yayyage haka a ce a cikin sa za a rufe shi to manzon Allah tsira da aminci subata a gare shi ya ambace shi yayi labarin sa wa qubira wa qubira laylan sannan kuma bayan aka dauke shi da daddare aka je aka binne shi an masa linkafani linkafani ba mai kyau ba sannan kuma an je an binne shi da daddare fazajar annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya fada annabi ya gargadi an yi kubar rajulu bil laili an yi kubar rajulu bil laili hatta yusalla alaihi da kada a ƙara zuwa abin da mutum da daddare har sai an yi masa sallah illa an ya ƙwarra insanun ila zalika har sai idan shi mutumin da zai binne mamacin ya tilastu ya takuru izuwa ya binne shi da daddaren malamai suka ce kamar misali jikin mutum zai iya canzawa an fahimta saboda yanayin da yake ciki yanayin mutuwar da idan aka bashi kafin safiya zai iya canzawa ko jikinsa ya zagonye ko abin da ya kama da haka to sai a ɗauke shi da dadan aje a binne shi wannan hadisi akhrajahu muslim wa ghayruhu wa qad sabaqa fil mas'ala wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da wani daga cikin malaman hadisi hadisin ya gabata a cikin mas'ala ta 35 da kuma mas'ala ta 56 sai malai ce wal hadithu zahiru dilalati ala ma zakarna shi ma wannan hadisi dalilansa akan abin da muka ambata karare yake a fili wa huwa mazhabu ahmad rahimahullah fi riwayatin anhu wannan kuma shine mazhabin imam ahmad Allah ya masa rama a cikin wata ruwaya daga cikin ruwayoyi da aka rawaito daga wajensa zakaraha fil insaf wanda ya ambace ya ambace ta a cikin littafin al insaf qala imam ahmad yace la yaf'aluhu illa illa li daruratin mai binne mamaci ba zai binne mamaci ba da daddare illa li daruratin sai idan ya kasance akwai wata larura da ta sashi haka wa fi ukhra anhu an rawaito wata magana kuma ta daban daga dai shi imamu ahmad din wata rana an masa wata tambayar sai ya ce yukrahu an kan an karhanta ne kawai ta farko ya hana ya ce ba za a yi ba ta biyu ya ce kuma makaruhi ne aka ce makaruhi ne kun ga za a iya zuwa a je a binne shi amma da za a bar shi sai da safe shine ya fi abin da ya fi falala amma idan aka binne shi ba a yi laifi ba ina fata an fahimci wannan ko qultu sai mala albani ya ce wal awalu zance na farko na cewa an hana din aqrabu li zahiri qawlihi zajara shi yafi kusanci da ya gasgata akan fadin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da yace zajara yayi gargadi yayi fada akan abin da akai fa innahu ablagu fi nahi min lafzi naha sai mala ya ce saboda lafazin zajara yafi kaiwa matuƙa wajen nuna hani sama da lafazin naha idan lafazin zajara ya zo da lafazin naha to bala ya ce lafazin zajara ya fi nuna hani karara sama da lafazin naha a wajen malaman usul fiki allazi mikun hamluhu ala karahati wanda shi lafazin naha za a iya daukar sa a matsayin makaruhi ake nufi ba hanawa ba ala anna al asla fi tahrim tare da cewa dai asalin sa shi ma naha din idan yazo abin da yake nufi haramci har sai an samu ta karina da ta kwatar da shi daga haramci yazo abin da yake na karhanci wala sarifa lahu ila al karaha kuma ba a samu ta karina da ta kwatar da shi daga haramcin zuwa karhanci ba to shi ba laisa lamba ya wasu dogon bayanai ana kamar da muka kalla masu littafi su gani to duk wannan bayanan da malam yayi su ne akan me akan maganganu da malamai suka tattauna akan halaccin binne mamaci da daddare ko rashin haka abin da yasa ko shine a baya mun karanta hadisai da dama da suke bayani akan cewa za a iya binne mamaci da me da daddare bari ba ku misalai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ma kansa ya tabbata an binne shi ne da yaushe da daddare an binne manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a daren laraba ranar talata da daddare aka binne shi ina fata an fahimta a sati biyu ina ji ko satin da ya wuce ne mun karanta sayyidina abubakar siddiq da wushi aka binne shi da daddare ina ji a makaranta ko yawwa na na'isha yarda Allah ta tabbata a gare ta ita ma dan uwan dan uwanta ko kuma ce danta dan gidan yayarta asma abdullahi bin zubair shi ya binne ta da daddare lokacin da ta rusu akwai matar da take sharan masallaci mun karanta hadisin ta a can baya wacce manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi kwana biyu bai ganta bai tambaya shi aka ce me ta mutu ne da daddare muka ji babu daɗi mu zo mu tashe ka shi sa muka je muka binne ta kawai da daddare sai annabi ya ce me ku nuna min kabarin ta je mata sallah akan kabari to malli shaidan anan shine da a ce binne mace da daddare annabi zai musu shiru ba kyau zai musu shiru da a ce binne mace da daddare ba kyau da annabi sai ya ce me daga yanzu kada ku ƙara binne mace da daddare ina fata an fahimta amma bai gaya musu haka ba kawai sai ya ce me mu je ku nuna min kabarinta ya je mata sallah akan kabarinta shikenan zancen ya wuce akwai wata mata kuma ita ma mun karanta hadisinta wanda hadisi aka ce maulatul libani libani fulani kamar yantacciyar baiwa ce ta wani gida ta yan wasu gida annabi yana zuwa ya duba ta annabi yana ga yan uwanta cewa dan Allah idan ta rasu a sanar da shi za ku tuno hadisi lokacin da ta rasu ita ma sai kasance abin da daddare ne suka zo suka tarar da annabi yayi bacci sai suka ce to a rabu da annabi suka je suka hada ta suka mata wanka a daren suka mata sallah suka je suka binne ta da safe manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi tambaya aka ce masa ai ta rasu manzon Allah ya ce dan me ba ku sanar da ni ba suka ce ya rasulullah ai a lokacin mun zo kana bacci shi sa maka kyamaci mu tashe ka sai annabi ya ga musu cewa dan me ba ku tashe ni ba saboda sallah ta gaba mata menene haske ce a gare su ina ina fata ai mun tono hadisin ko kun ga su ma annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bai musu fada akan dan me suka binne ta da daddare ba ina fata an gane to ga kuma wannan hadisin da makaranta yanzu shi kuma a zahiransa kamar yana hana binne mamaci da me da daddare to albani albani sai hada maganganun ma'ana sakamakon da zamu fita da shi da ƙarshe shine idan mamaci ya mutu da daddare a idan akwai larurar da za ta sa aje abin da shi da daddaren to a dauke shi aje abin da shi da daddaren shine fi amma idan babu wata larura a jinkirta a kai safiyar kamar yadda bahaushe yake cewa ya kwanan keso shine abin da yafi ina fata an gane amma tare da haka da za a ɗauke shi a je abin da shi da daddaren ba a yi laifi ba sai dai malamai suka ce makaruhi kamar yadda muka bayani kuma inda za a bari sai da safan shi ne fi amma ban shi da aka yi babu laifin da aka yi insha Allah ta'ala wannan shine sakamakon da za mu fita da shi in Allah madaukakin sarki ya soya da kuma shi shine inda ya kamata mu dakata sai gobe kuma idan Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu tashi mas'ala ta 90 da biyu Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah